أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم سيدنا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا منتيا أفدن الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن وأكثرهم بهم مؤمنون وبكيما الله إذن يتارى ma'abota da abun bautawansu facin Allah subhanahu wa ta'ala zai tara su ga baki ɗaya in an ya tara su sai su tambayi hasatan mala'iku su wayancan yun safuna nasfan su gumaka da menene za a fasa a zamar da su babu to akwai wanda a cikin kafiran makka suna kurarin ko da koyau akwai masu dubbu da bokaye masu zanen ƙasa masu cewa muna aiki da ruhanai in ka tambaye su me ruhani za su ce maka mala'ika to mala'ika yana da banki ne za ka bauta masa ya je kawo maka kuɗi ma mala'ika ya kama kuɗi to sata ya yi don bai da banki kana son kuɗi ka je ka yi aiki ka nemi jari ka roƙi Allah sai ka nemi jari in ka nemi jari kana haɗa da roƙon Allah ka haɗa da jajircewa sai ka samu kuɗi in Allah ya ƙaddara za ka samu kuɗi amma ka zauna ka ce wai za ka riga kanka a ɗaki ka nemo farar ƙwariya da farar taburma da farar alawayo da wayansu turare-turare da wayansu tsufa da sauransu ka zo ka zauna wai kana roƙon Allah kuɗi yana zuwa maka wallahi ƙarya kake yi sata dai kake yi ka haɗa baki da ɓarayi na aljanu suna sato maka kuɗin jama'a su je su fasa banki su kwaso kuɗi tun da huwa wa kabiluhu ya rauna kun min haisu la ta rauna hum su suna ganin ku kuma ka ganin su za su ga su sata su kawo maka sai ka ga ka siyi motoci ka gina gida ka ka same su wa fi kulli wa fi kulli ri'in yabnuna ma la yaskunu kaga gidan da yafi karfin mutum ya ce ya zauna a ciki ma sai su gina to duk irin wayannan gobe kiyama Allah zai tada su to in ya tada su wannan masu cewa su ruhanai ai mu ba gumaka muke bauta ba ai mu dangantakan mu da mala'iku oh mala'iku ai su mala'iku ma suna ga maka za mu kuwa maka sihiri amma kamar da hankali eh mala'ikun da Allah saukar da su dan su kuwa mutane sihiri ai haka suke ga mutane وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر مو ملائكو ne gashi nan amma Allah ya turo mu dan jarabarku mu ba za mu yi kafirci ba amma abinda za mu kwaya muku ɗin nan na sihiri wanda zai tara muku kuɗi wanda zai tara muku dukiyoyi wanda wannan to insha Allah zai kai ku ga kafirci dan zai hana ku ibada dole masu wayannan tsutsuban da nake ga maka dukkan su kana ganin sun nan sun je wajen masu tsutsuban su sai sun ba su wani sharadi su ce ba za ka yi sallar la'asar ba dole yarda su ce ba za ka ko kuma za ka yi sallar in ka roƙe su haini mutane ba za su bar ne ba su ce to za ka yi amma ba alwala ka dinga ka yi sallanka amma ba alwala sun saba zai karbu ba ko ba ka bane kuma wanda ya yi yarda ya yi sallaba alwala kafiri ne ko ba haka ba mai lahadari ba ya faɗa ba man salla bi ghairi wudu'i amdan fa huwa kafirun wa iyadu billah ko ba haka bane ko kai sallah din kafiri ne kai ah duk mai sallah ne zai shiga janna kuke zato sai in kai daidai wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wailun gawa lil musallin ai ba ce wailun li gairi musallina ba ba wanda ba sa sallan ba a wanda suke sallan za ku shiga ƙwararren jahannama wa ga muku mara mai sallah ba shiga jahannama yana shiga don bai sallar daidai ba to ku san wannan duk masu tsatsuban nan gwanda ku daina ɗan kun san su wasu ba ku abu makar ku karba don haramun ne fil haram kuke ce a banza a wafi to domin haka inda ka tabbatar wannan mutumin tsatsuba yake yi to ba kai ba shi kar ku yi mu'amala wallahi zai kai kai baro ka ko kuma ya kai ka ko wuce inda zai baro ka yana da kyau ai in ya baro ka ai za ka gane ha in ya dawo kai ma za ka to tun da ya dawo bari ni ma in dawo to zai kai ka ne ku shiga yana ji an gane to Allah ya tara su ga baki ɗaya wayannan ɗan tsutsuba masu safi da sauran masu wanda suka yarda da su sai su ce Allah sai ya ce wa mala'ikun bayan ya tara su ya ƙulu don za su ce muna bauta mala'ika sai Allah ya ce mala'ikun a ha'ula'i iyakun kanu ya abudu kaga tambayan ma ana kira shi wannan su'al taubihi Allah ya san bai ƙarya suke yi Allah ya san ƙarya suke yi ɗanka ne ka aike shi misali ka aike shi ya je so ma abu bai so ba da ya zo gida kai ka gaji da rashin abun ka je ka so ka aje shi bai ga lokacin da ka so ka aje bai san kai ne ka so ba da ka kama shi yana so ya kwace kansa in ka ce masa ah Muhammad kai ka so wannan ka gai ai ya san cewa wannan abin da nake kan ne ka so ko to ya ai kai shi da kansa ya zo wannan tambayan tambayan ne na na jan kunne da wahala to shi yasa Allah zai tambaye su a haula'i kanu iyakum ya'budun wayannan sun ce wai ku suke bautawa sai su ce su mala'iku sai su ce subhanaka qalu sai su ce subhanaka ka karkaku ya ubangijinmu anta waliyuna ai kai ne majibancin mu ba ruwan mu ba za mu bauta kowa ba kuma mu ba mu ce kowa su bauta mana ba min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna suna bautawa aljini ne suna zaton mu ne suna zaton aljini din mala'iku ne a duniya ɗin idonsu ya rufe da tun duniya ba sa gane tsakanin mala'ika da aljanni da mutumin banza. A shi ne wata rana, Sheik Abdulkadir Jelani yana tafiya sai a sama ya ji ana kiransa. Abdulkadir Jelani, Abdulkadir Jelani ya daga sama sai ya ga mutum a tsakanin sama da ƙasa yana zaune a kan kujera. sai ce kai ne ya faru sai ce baka sanni ba ya ce ban san ka waye kai ya ce ni ne ubangijinka ya ce kariya kake dan iska wallahi ya ce banza kariya kake yi dan iska shashashan banza tarko ya ce kaje ka samu wani ka rudar da shi ba ni ba ha kaga bawan Allah baka yi saka rudar da su ba shi yasa lokacin da shedan ya ce wa Allah ثم لآتينهم بين أيديهم وأن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يتتوزن بي الوجه هكذا وبإذتك لأضوينهم أجمعين سيالله إلا إبادي منهم مخلصين يتقريان كباينا نقلي بكيسا كي شيطان كالودان دسوا إن كان متبين دي شيء شيطان yana rudar shi wallahi ba bauta Allah ne da kyau shi kusan zuciyar nan guda ɗaya ne ko ka sa Allah ciki ko wani Allah shiga sam ba zai zauna farik ba a ba zai zauna fari ba ko ka sa Allah ka cika shi da Allah ka kubuta ko ka bar shi ba Allah a ciki bayin Allah ko aljani ko shaidanu ko shayatinul jinni wal insi zo su shiga su cika ma shikenan ka ji ka shiga wutan jahannama gobe kiyama amma kar ka zaci zuciyar kawai ni ba na dama ba na hagu ba a'a ba zai yi ba Allah bai zuciya dan ya zauna fare ba an gane ko na'am to shine yau Allah yake cewa فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم wannan rana mana ranar tashin kiyama Allah ya kira shi falyawma dan faruwansa tabbas ne ba tantama a faruwansa abinda duk ba tantama za ka yi magana da confidence ne da da da yardan cewa abun ya riga ya faru ma kawai falyawma yau ɗinnan yau ɗinnan ko ku gane ba kai abu ne wanda tabbaci to shi ne Allah yake cewa fal yau ma yau ɗinnan to ku sani cewa la yamliku ba'dukum li ba'din shay naf'an wala darra yau ɗinnan babu ɗaya wanda zai wa ɗan wansa amfani kai ku daina surutu inji Allah kafirai suna yin mugun za ka mu'un ba na so su rutu mala'iku dai sun bayar da shaida cewa su ba su ba ku bauta musu ba kun bauta aljanun kai mu bari alabashin kun bauta musu to ba za su yi muku amfani kuma ba zai ibadan ku ba zai yi musu amfani ba su ma ba su yi sassu kare ku ko zai muku wani amfani ba balle ma ba su bane aljanin da kuka bautawa al-yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra kusan cewa ba za su tsina na muku amfani ba balle cuta ba za su tsina na muku kowanne ba kawai wutan jahannama za ku wuce ba su rutu wa naqulu Allah yace sai mu ga wa lil ladina zalamu wadannan da suka zalunci kawunan su wajen bautawa wani Allah wanda suka kafirce suka yarda da aljanu suka yi sihiri suka kafirta to su san cewa kun san kamar da na faɗa duk mai sihiri ba kar ku gani ko sayyidina ne ko shek ne ko ustaz ne ko waye tun da yana bokanci yana sihiri to kafiri ne وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر babban sihiri kun sani menene wa yata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji sihiri babba wanda yake kawo kafirci sosai shine wanda zaka raba tsakanin mutum da matarsa kai sihirin da tsakanin mace mata da mijinta haka kullum ba ga rama dalili to ba babban sihiri irinsa ba abin da ya saka kamar inda suka auro kansu an su tashi rabuwa ma za su rabu ba sai kaji kayi wani sihiri ba har waɗansu malamai kam suka ce har ma idan kishiyar mace ce misali tana da kishiyarta to tana yin abubuwa don farantawa mijin rai don mijin ya murguna wa ita wancan har ya sake ta to ita ma ta shiga ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna min al-kalami la sihrun ai a cikin magana ma akwai sihiri dawa mutum magana mai daɗi har ka jawo hankalinsa to ai ka sihirinta shi ba wai sai ka je ka yi kulle-kulle ba ba sai ka je ka yi kulle-kulle da wani binne-binne da wani surkulle ba a magana ma wani yana jawo hankalin mutum ya yi abin da ba ba da hankalinsa ba to wannan ma aka ce ko hannun ne mace ta yi kawai niyyarta ba wai ta kyautata mijinta ba niyyarta bari ta yi ta yi wa mijin abubuwa masu kyautatawa ta kwashi hankalin mijin mijin ko ba ta yi komai ba sai wannan ɗin kawai don mijin ya dawo da hankalinsa duk a kanta don ya rabu da ita kishiyar to wannan masu hiri ne saboda mazala ce wa inna min alkalami la sihr yace a cikin maganganu ma ai akwai mai ɗaukar hankali a akwai mai ɗaukar hankali wa naqulu lil ladina zalamu sai muka waɗannan da suka zalunci kansu wajen kafirci wajen bin masu sirri da masu surkulle da bokaye da 'yan gubbu da 'yan tsatsuba mutanen banza duka in suna bin su to za mu gaya musu zuku azaban nan yau ku ɗanɗana azaban wutan jahannama ku da su duka allati kuntum biha tukazzibun wannan wuta da ake gaya muku a duniya cewa ku bar ayyukanku wannan aika-aikanku mara kyau ɗin nan ku bari domin ku kubuta akwai wuta gobe kiyama kuka zo kuka karyata to gashi ga wutan zuku annara allati kuntum biha tukazzibun wannan wutan da kuke karyata ta tana ku shiga ku dandana ta na'am وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين
to irin wannan mutanen wai za tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu bayyinatin fitattu wanda yake kira zuwa ga barin gujewa irin wayannan abubuwa bautawa wani Allah ko yin sihiri ko yin tsutsuba ko kuma yin bokanci dukka saboda duk kamar da na ga muku manzo Allah ya faɗa yace man ataka hinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya ji gaban boka ya tsunguna ko baka ga masa komai ba aka ce maka wannan bokan yana bada sa'a ka zo mu je wajen sa kana faɗa zai ce a zaka ci zabe billahi allazi ka tashi ka je ka aje gwiwoyinka a gaban sa ko ba ka ce masa gashi gashi ba ko ba ce ma gashi gashi ba kai ka kafirta kai kafiri ne ma'andala ne ba man ataka hinal faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya zo gaban boka ya aje gwiwa ya zauna ko ya ga bokan bukatansa ko bai ga masa ba to ya kafirta sai shi kafiri ne tukuna duk sallolinsa da da ya babu duk azuminsa da da ya yi duk wani sadakansa da ya ba shi da kamai sai dai sake shiga musulunci sabo ya ce ashahadu Allah ilaha illallah wa ashahadu annan muhammadu rasulullah ya sake gina kuma ya sake zuwa ba in ya sake zuwa ba dilim to haka ne sai ya tafi ba komai saboda zuwa wajen boka yin shirka ne shirka kuwa yana rusa addini manzo Allah Allah yake ga manzo Allah ce musu laqad uhiya ilayk wa ila allazina min qablik la'in ashirarta la ya haɓatan na amal la ya haɓatan na amal dama Allah ya sanya abu biyu ne wanda yake rushe aikin bawa dukkansa ɗaya shi ne shirka billah wannan guldoza ne kana yi kawai kana kallon rem ya tafi mada kaya shi yasa ya ce la ya haɓatan na amala ɗaya kuma ba ka ganewa sai ya rufe a gaba tukun shi ne rashin ladabi ga manzan Allah wa'alamu an na fi kuma rasulallah lau yuti'ukum fi kasirin min al'amri la'anantum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun a kafin nan kai yana cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun taba inda kuka kuna ganin abu ne mai sauki yau suna nan da yawa suna isgilanci da manzo Allah su ce iyayen manzo Allah suna wuta wai sun gani a hadisi hadisi Qur'ani ne wani hadisi hadisi nawa yau shaka wuta hadisi kawai dai musulmi na gabata sun yarda da wani su dan shi yasa aka yi shiru aka bari ai in ya ci karo da Qur'ani ai bari su zai duk wani ayan wani hadisi ya ci karo da Qur'ani to manzo Allah bai faɗa ba saboda manzo Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan kuma qur'ani ha fa kun bainahum bima anzalallahu ilayk shi kuma wannan wahayi ne wannan ma wahayi ne wancan ma wahayi ne ya wahayi biyu za su zama kishiyoyi ba za su zama kishiyoyi ba sam to amma wahayi biyu din in sun hadu wahayin mafarki da wahayin zahiri wanne ne za ka kama da karfi wahayin farki ma'anan mutum ya gama magana kana farki da wanda ya gama ka kana mafarki duk gaskiyan abin ai na mafarki na farke ya fi na mafarki karfi to tunda a farke Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba za mu azabta kowa ba sai mun aiko da manzanni wa ma kunna mu'azzibina hatta hatta ligaya hatta naba asrasula ba za mu azabtar da kowa ba har ai ko ba wajen yake ma ba za ka samu abu ka zama sai har to ma na sai ka kai makura kuma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula to annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mahaifiyarsa da wata hudu babansa ya rasu yaushe ya kafinta ha yaushe ya kafa da shi abdullahi tun annabin ba a fi shi ba ya zama annabi ya kira shi zuwa musulunci ya ƙi ya kafarta wannan hankali zai ɗauka ba musulun ba ko buhari da ya rawaito a ko kuma mahaifiyarsa wacce ta rasu yana da shekara shida an haiko shi shekaransa shida ne an haiko shi yana shekara arba'in to dan ba za su shiga cikin wa makunna mu'azzibina hatta na ba a san rasula ba abu na biyu kai mai faɗin haka iyayenka suna ina shi mai faɗin iyayen manzo Allah suna wuta shi kuma iyayensa suna ina ai sai ga mana iyayensa suna ina don mu yarda da zancensa ya ga mana iyayensa mana in yace iyaye na suna aljanna ta ya kasa ne wa ya ga maka an karbi sallansu da suka yi wa ya ga maka azumin da suka yi an karba tun da dai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce walan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna ba ɗayan ku da aikinsa zai sashi aljanna to in ka ce a ai manzala ce illa an ya tagammada ni Allah bi rahmati sai da rahma eh to sai rahma ko eh mun ji Allah ya ce rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta kunshi kowa dan annabi shine bai da gata a wajen Allah sauran mutane a lullube su da rahama iyayen sa aki lullube da tsananin rashin gatansa a wajen Allah wannan hankali zai dauka kuma kai mu dauka yana wuta ina ruwanka wutanka ne ko iyayenka ne wannan bai reni ba ne sa'an ka ne annabi Allah yake wala ta jalu du'a a rasuli bai na kuka du'a ibadi ku bada manzala yana ce ana lastu ka hayatiku ni ba kamar ku nake ba ba na karku abinda kuke gaji nan ku kuka mu Allah ma kai ce karku karku kira shi da sunan da kuke kiran junanku saboda ba sa'an kuwa ne ina ruwanka to Allah kiyaye da yawa mutane suna gani suna kira zuwa ga addini su wasu suna kira zuwa ga shaidan ba yi duk ga shi na yi Allah fallasa su haibana sun je suna yi wa munafukai talla ku zaɓi wane ku zaɓi wane ku zaɓi wane sun bar ku zaɓe Allah da annabi to a shi kenan ba ana tafiya ai shi duniyan nan ka shuka alheri ba za ka bari ba sai ka ga mugun kafin ka bar duniya Allah wai za tutula alaihim irin wannan mutane idan aka karanta musu ayoyin Allah ayatina bayyinatin aka bayyana musu ayoyi fitattu zahiri wanda yake kira zuwa ga tauhidin Allah wanda yake kira zuwa ga abar shirka abar sabo abar sutuba abar siri abar bokanci abar abar abar abar barasa kyaudin nan aka ga musu ba za su yarda ba sai su ce qalu ba hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum har wani izgilanci suke wa annabi ma hadha wala wai ba ku san shi bane wannan ba kare wai rajulun irin mutum ne na kira ma illa rajulun kawai wai mutum ne kawai ba ya wannan wannan ba kawai mutum ne wai kawai yana so ya toshe muku hanyar iyayenku abinda iyayenku suke bauta abinda iyayenku suka tashi a kai iyayenka din shi yasa musulmi ba zo wajen kai ko sallah ne ka tarar da iyanka kai kada sallah Allah ba za ka rufa ba dai ba abin da yi sallah yi to ma za ka ji ka san me yasa iyayenka nan suke sallah me ya dalilin su me ya hujjar su in ba kai kara tambayi malamai wannan tarar da iyayen suna sun ka su tashi Allahu akbar sami Allah wa sa su me yasa suke yi kullun wai katalar inna wajadna aba'ana ala asarin wa inna ala asarihim la muqtadun ai mun ta mu iyaye mu sun yi take take sun tafi mu ma muna taka ba zai yi ba wani al-arabi ya zo ga manzon Allah sai da yayi annabi interview kafin ya yarda da musulunci ya ga ana sallah ana komi sai ya ce masa ya Muhammad kai Muhammad ya ce ya ce a Allahu arsalaka za ka rantse da Allah shi ya yi koko manzo? manzala ya ce a shaɗu wanda zai arsalar ya ce wallahi shi ne ya aiko ne ya ce to na yarda ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annaka rasulullah ya ce su zauna a Allahu amaraka an nusalli hazihi salawat ya ce shin za ka rantse da Allah Allah ne ya bore ka mu yi sallolin nan ya ce Allahu abarak ya ce wallahi Allah ne ya ce ya ce tunayar ya ce Allahu amaraka an na su mahazar shahar mina sana shin za ka rantse Allah ne ya sa ka ka gaya mana mu'azirci wannan wata a cikin shekara ya ce Allahu amaran ya ce wallahi Allah ne ya kone ni ya ce na yarda ya ce Allahu amaran an nakhudha juz'un min amwalina wa nurudduha ala fuqara'ina zaka rantsa da Allah Allah ne ya hore ka da mu ka ga mana mu dauki wani sashi daga kudin mu bun baiwa fakiran mu mu baiwa baskidan mu marasa shi manzo Allah ya ce Allah Allah ne ya ga mu yace Allah ne ya saka mu je mu yi haji yace Allah ne yace to shikenan na yarda to ka gani wannan shi ne sai Allah idan ka ce ina wajen da aba ana ala asari ala wa ina ala asarihim lal muktadun Allah zai ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'qilun shin iyayen kun ba su san komai ba jahilin kawai su ba sun tashi sun tarar da iyayen su ne sai ku bi su ko kuma sun yi karatun ba su fahimci komai ba wala ya ƙiluna ba su da tunani dala ku tabi ku da kayan ku na banza duk ku tabi ba ban kalwa shi yasa dole manzo Allah Allah ya ga masa duk wanda zai bi addinin musulunci to ya bi hanyoyi ɗaya hanyoyi ɗaya cikin uku ya san addini ko ya je karatu ko ya je saurara inda ana karatu ko ya tambaya wannan shi ne hanyoyi uku da Allah ya zana cikin Qur'ani wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kaffa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'iba liyatafaqqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun wannan shine hanyar neman ilimi kenan yace ban san duk musulmi ku je ku fada kuna neman ilimi ba a'a a samu a kowane gungu wani jama'a su je su yi karatu sosai ku zama malami ba karatu sama sama kai ha islam ka zo kana fassara mutane qur'ani ba a'a kai karatu sosai ya sai ce li yatafaqahu bai ce li yata'allamu ba saboda ta'lim karatu shi ne mai iya rubutu da jan baki iya rubutu da jan baki za ka iya yi ta je firamare sakandare ga rubutu da ai za ka iya amma ka zama faƙi ka zama mai kacancana karatun nan shi ne faƙi an ɗauko shi daga fakkun zahar wannan ƙashin nan na baya ha kun san yana nan hawa-hawa to ya zama kamar ka buɗe kowane kasan kaf to ka buɗe karatun ko ina ka buɗe kasan makamin karatun bacin ka san ƙur'ani ka nema ka san ƙur'ani ɗin in ka haddace ƙur'ani ka san kira'arsa don ka fito da maharij ɗin daidai kamar inda kun ji algoni ahmad yake yi dinnan ka fitar da daddaya daddaya kowanne ba jin larabci yanzu ya zo ya ci ahmad yana karatu ya san wannan maganar kai ba maganar wasa ba ne wannan maganar akwai inda ya fito haka ake su kai karatu ƙar'ani ba mutum ya ji sai ya gudu ya ce wani mako shi ɗin ko ba shi ba ne don Allah ta ne shi kansa bai san me yake faɗa ba bayan Allah na ce wa rattilul qur'ana tartila karanta qur'ani daki daki daki daki yana cewa wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan to wannan naka kaina waruhe wallahi za za je ma aina zo waruhe ai me karusa me aina zo an guzu billahi mina shaytani rajimi bismillahir rahmanir rahim me wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت هكذا أنبوذ بالله من الشيطان رجيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين me ka karanta larabci ko yaren garin Qur'ani ne bi lisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin ghayra zi'i wajin anzalnahu qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin mun saukar da shi qur'ani ne harshe fitatta ba harshen ragaraga ba to ka karanta ragaraga shi ba qur'ani ka karanta wani abun ka ne ka karanta kuma dole kai malamin ka aje ka koya musu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musabaka tsakanin sahabbansa ya ce wannan karanta ya ce wannan karanta ya ce wannan karanta ya tukuna Abdullah ibn Ubay ibn Ka'ab to Allah sai ya ya kebe shi a cikin shi aka ya ce wannan duk ya fi su iya karatu tukuna manzo Allah ya fito ya ce akra'ukum Ubay akra'ukum ubay yace ubay duk yafi ku ya karatu har Allah ba shi ijaza ya ba shi certificate na karatu shi ubay yace manzo Allah ka kira ubay ka karanta masa suratul bayyina sai ya kira shi yace ubay zo in karanta ma suratul bayyina inji Allah yace annabi ya kama suna ne yace ubay yace yace yace ubay yace suna ne ya kama yace kwarai sai da kama sunanka da karanta maka suratul bayyina to ka gani abu musa al-ashari yana karatun qur'ani dan dadi da ya tsaya sai manzo Allah ya ce dan me ka tsaya ka iya karatu muryar ka kai inna ma utita mizmarun min mazamiri daud yace Allah ya baka irin kerarren murya irin na dauda din nan hasan annabin dauda idan yana karatu yana addu'a sun tsaye madan daɗin muryarsa zuwa suke suna kwaikwayonsa a sun tsaye maza su suna kewaya don su ji irin wannan murya mai daɗi to amma annabi ya fi shi daɗin murya annabi in kafirai sun ji yana karatu za su su labe don daɗin halbacci za su yi suna sauraron daɗin karatu sai su yi bacci in sun tashi shi na bari da ya zo yana bacci bai san na biyu yaushe ya zo ba duk sai su talaka kai me ka zo kai din ba me ka zo to kun gani mu riba kan masu gobe kar muso sai su tafi ko gobe suka ji adabi yana karatu qur'ani da dare tun da dama Allah ga masa da daddare ya ringa karatun qur'ani wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a can kuma yace masa fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yi ba a saka rabbuka makaman mahmuda to domin ga ya tashi yana tahajjud ko yana karatun dare sai su duk su kai wa inna laha la halwa kai wannan kai maganar nan magana ne mai dadi ya alu wala yu'la alai sai su ji wannan maganar wallahi ba wata maganar da tafi ta dadi da hauda wala sun sun kashi har bace dauke su gobe kuma su rantsa yawai ba za su ba ba ba zai yi ba daɗin muryar zai jiya su zo kuma amma ko ba za su bi Allah bai kaddara musu musulunci ba sai su ta haza sihirin nune ta kai wannan ya iya sihiri ba madu bilayin ya sihiri ce mun wai za tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyinmu fitattu ga sunan ƙalu sai su ce ma haza illa rajulun yuridu an ya sudda kun amma kana ya budu a baku ai wannan kawai yana so ya toshe muku hanyar iyayenku ne abinda kuka talar da iyayenku da kakanninku abinku na gado suna so su su hana ku da su raba ku da abinku na gado waƙalu sai sake cewa ma haza illa ifkun muftaran ma haza ai wannan muhammadu maganganun sannan maganganun da yake muku ma haza maganan mana maganan da kike bada ma haza kalam illa ifkun muftaran ai wannan maganganu da yake ga muku ƙarya ne tsoki burutsu ne kawai tatsuniyoyi ne da ba su da kan gado kamar inda wani waje can suna cewa asatirul awwalina iktatabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila tatsuniyoyi ne na magabata kawai da daddare ana ga masa yana kirabin yana rubutawa yana rubutawa yana rubutawa da safe su zo su ya ce muku kaza shi ne Allah ya ba su amsa ya ce musu lisanun lazi yulhiduna ilai a ajami wa haza lisanun arabiyyun mubi wancan harshen da kuke faɗa ba wai mutumin iran ne yake zuwa yana gaya masa hikimomi yana rubutawa shi ne Allah ya ce wannan harshen da kuke faɗa yana karantar da muhammadu harshe ne ba na wani na ajam ne ba daurarrun ake ne mara daɗi wannan ku ƙul'ani kuna ji ƙul'anan arabiyan mu bi kuma muhammadu na a cikinku ya tashi ku da kanku kun sani bai taɓa zuwa makaranta ba in ba kasuwanci ba ya tafi kasuwanci sham kafa biyu uku kun sani amma bayan wannan bayan da ya tafi yana na cikin makka a nan ya girma gashi ya zo da ƙul'ani abin karatu eh in kuma kuna ganin shi ne ya rubuta kuma ku rubuta ka kawo ku kawo irinsu ba suka kasa aka ce to sura 114 ku kawo goma ashirar suwar muktara ya ce kwaɗa kakakare da kuma ku kawo babu fatu bi suratin kwayajentar suka kasa ƙul'ani ga baki ɗaya ga shi nan launin ji ta bacin jin duwallin su ala an yatu bi misali hazar ƙul'an la yatu na bi walauka na ba duhun libajin zahira ba kun kasa e fatu bi ashari suwarin muftara ya ce ƙararraki sura guda goma shi ne musulamatar kasawan kafirin banza wai shi annabi kasan shi da ya zo wai da fari ya zo musulunta wajen annabi da ya koma garinsu ya mama sai ya zo na ya yi tunani kawai sai ya rubuta masu Allah wasiƙa ya ce min musailamatu rasulillah ila muhammadu rasulillah innal arda baini wa bainaka ansaf illa annakum ya bani abdul mutallibi la tattafuna bi qalil abinda ya faɗa yace wannan wasiƙa ta ya taso daga wajen annabi manzon Allah Musailama zuwa wajen manzon Allah Muhammadu asa tsakani na ni da kai rabi da rabi sai da ku ƴaƴan Abdul Muqallib kun fiya kwaɗayin handama abu kaɗan ba ya sau kana cewa malakan laka ila kafatan linnasi a are ka ɗaure ne ni in ɗaure ne ɗaji maukacin banza shi na nufi ya rubuta masa ya ce min muhammadu rasulullah ila musailamatul kazzab innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi والعاقبة للمتقين والسلام yace wannan wasiƙa ta so daga wajen Muhammadu manzon Allah zuwa wajen Musailama makarici ƙasa na Allah ne shi yake gadar ma wanda ya so shikenan ngana kare to shine ya zo la cikin mutanen sa wai shi annabi in sai ya shiga ya sha wani romonsa mai yajin tsaya sai ya fito yana gumi sai ya ja shuru wai ana masa wa'ayi don ya ji manzo Allah idan ana masa wa'ayi yana gumi tana karo masa wata rana aka ce yaje annabin Allah ya ce wa'ayi yake da ya gama aka ce to a karanta mana mana sai ya ce alfilu man fi wa ma adraka man fi هو ذاك الحيوان كبير الأريد وله بطن أريد وخلطوم طويل وأ- وأذنان كبيرة suka ce yawa ta sai da wayewa suka ce haɓa nabin Allah Ai, wannan yanzu na haka da na muhammadu ɗaya ne ai muhammadu bai ce ai abinda ka faɗa haka ne ya ce giwa mai giwa shi fa abinda ya ga musu wai kun san giwa bai ce ci giwa wannan katon abu mai katon cikin nan tana da dogon hannu da haura guda biyu da manyan kunnuwa ha shi ne suka ce mai wannan wannan shi ne ko mutum mai hankali ma zai faɗi irin wannan maganganu ya ce wannan magana ne wanda mutane su ɗauka su muhammadu ba abin da ya ga muku ya ga mana ba da yawa ba sunan giwa sau ɗaya ma ka kawo abin da yake mana alamtara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin waj'alahum ka'asfin maqul taba yanzu maganan kan nan da maganan Muhammadu dan Allah jera duk mai hankali ya ji dan Allah karka samu kunya kai dai annabi ne wanda baya maka wahayi suka ci ka yarda kai annabi ne da ba a yi masa wahayi ita to ku ji haka mu tafi annabin da ba a yi mun wahayi na yarda to haka suke su da izgiranci ne sha sa lokacin da Allah ya yi manzo Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ai suka ce bismika allahumma dun ban sani bismillah amma rahmani ai ba mu me waye rahman waye rahman rahmanu yamama shi mun muka sani shi musailamatul kazzab ana kira shi rahman suka ce shi dan shi ne kake nufi mu ba ruwanmu da shi balle waya nabi suke ga wai arrahmani rahim dun wai musailamatul to shine har ya sa wayan su wallazina fi qulubihim marad irin wanda basu gama imani ya latsa su ba suka fara shakku ba sa sha rahman shine Allah ya sauko قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى in ka ce Allah ko Rahman duka sunansa ne duka sunansa ne shi lokacin da yake faɗa sunayensa sai ya fara da Rahman din yace huwa Allahu allazi la ilaha illa hu ha alimul ghaibi wash shahadati sai ce huwar rahmanur rahim sai da ka fara ka arrahman din to su san shi ne sannan arrahim to shi ne suke zulanci ga manzo Allah suke cewa fa qalu aza illa ifkun muftar wannan makareci ne mai yanko canki fadi wa qala allazina kafaru kafirai suka ce suna cewa lil haqqi wannan qur'ani ake nufi anan haqqi na nan din qur'ani ne qalu lil haqqi suka cewa qur'ani lamma ja'ahum da aka kawo musu in haza wannan qur'anin illa sihrun mubin kawai in an karanta shi akwai dadi yana kadar da hankalin mutane ne utacce in baka ba wani maganan Allah ku rabu da shi wallahu a'lam ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا akwai tambaya to bisu Allah ya sauka Allah ya shiga fata malam amin a mai tambayar ne yana cewa su almajirai ne masu karatun tsangaya to shi da kyau in suke da su a so su san bambanci tsakanin karatun warash da kuma hafs
karatun walash shine wanda yake da imala wabduhe wallaili idza saje ma wadda aka rabbuka wa ma qale wannan walash na'am wabduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wannan hafs wannan su biyu ne na'am Habs akwai almajiransa biyu ne, ainihin malaminsu sunansa Asim, ɗaya sunansa Habs, ɗaya sunansa Shoba.
na'am Shasa za ka gance maka an, a, an Shoba, an Asim, ko kuma ce an Habs, an Asim. Walash shi akwai malamansa shi biyu ne akwai nafi akwai shu'ba akwai an nafi warash an nafi shi ne yawanci wanda a ƙasar nan muke karanta shi bi imala sai dai wani suna bata imalan al'arin ana ta waddu he ya ba ya din nan waddu he ya din babu an gane ko to wannan shi ne warash shi ma su biyu ne akwai ƙalun akwai ƙalun shi ma an nafi ne almadani wannan ƙalun ɗin babu shi a nan karatunsu ɗaya da waras suna kama a wanzu wasali ne suke da bambanta suna amma shi karatun mutanen libya da jazair libya da jazair su suna karanta ƙalun ne kamar inda maghrib da birtaniya da Najeriya da sauran kasashe na Afirka suna karanta na, na, na yammacin Afirka suna karanta warash in ka tafi abin nan gabashin Afirka su Kenya su Tanzania su Burundi su Rwanda su kaza wajen ka tafi su kuma hafs suke karanta su ba su san warash ba ko ka jiwa haka mutanen Asiya shine ina tuna lokacin da na tafi libya da fari aka ce in karatun ƙwar'ani da na ce hemim sai su aka fashe da dariya yaran indonesia da su abin nan wai hedin wai hemim wani ne karatu ne wannan kai dan kaza kaza shi ne malamin mu da ya ce kai dala kafara ko ba kun san hamim ba to hemim din yaran to haka nan su sudan suna karatun duri suna karatun duri shine suna yanke suna tai kamar te taha su suna karanta tai he za su tai kaga sun yanke kenan sannan su ce he to kaga wanda bai sani ba zai zo ya ce to kuma shi wajen warash an shu'uba wanda ya kalla wajen shu'uba shi an amta alaihum yake gabata an amta alaihim an gaya ne ko? a'a an amta ilaihim kai haka yake karanta to duk dai wayannan ne akwai kira'a ne guda bakwai ko kuma goma wanda an karba a wajen limamai ishirin an gane ko? aha
Allah shi gafarta malam wanda yana cewa menene hukuncin wanda yana sallah sai haɓo ta zo masa yana sallan azhar kuma yana azumi ya matsayin azumin nashi da sallah na ɗaya azumin sa yana nan lafiya kalau haɓo idan haɓon yana kaɗan ya kalba a hannunsa haka in ya tsaya tsaya an gane ko ko kuma yana da wani tawul ya kalba an bai tsaya ba ba ya fita ya bar masallaci don kar ya zubar da jini a masallaci sai ya fita an ya gaba zai matsaya ba ya tafi gidansa amma da sharaɗi kar ya yi magana ya je gidansa har ya wanke haƙoɗin ya ga ya ƙa ya dawo ya yi jonin ɗin sallansa ba limaminsa ya tafi an gane ko?
Allah shi gafarta malam mai tambayi na cewa menene hukuncin mutumin da ya zo masallaci ya ɗauki alƙur'ani ba tare da sanin mutanen masallacin ba.
Ya sata?
Ya sata.
Yawa haka za ka ce, in ya ɗauka ga wannan babban zunubi ne, satan abu masallaci, wallahi duk wanda yake satan abu a masallaci sai ya mutu matsiyaci. Eh, Ba duk abin da aka ce ma wannan fi sabilillahi karkata ba. Don na Allah ne. in kana wa Allah sata ku zai talautar da ku ya san da haka kar ya saci Qur'ani masallaci wani ya kawo don neman ladashi ya zo ya kwasa ya tafi yayi karatu wanda ya tafi a akwai irin wannan na tuna akwai wani wanzami da ana kira Allah ji kansa madu dangum dangum shikenan ya ji masallacin mu nan kofar gidanmu akwai agogo irin mai tel nan sai ya sata aka kama shi aka kama shi wajen babanmu ya ce madunan mai kasar ciya ba matsalaci ya ce ba kun ce masallacin na me ba gidan Allah kuka ce ba ya ce eh ni kuma ba ya ce ni kai ma bawan Allah ne ya ce to ina ruwanku bawan Allah ya sata gidan Allah ne na kwata sai ya ce masa ai to shi ke da ai ba na kai kaɗai ba ne bayan Allah masu zuwa duka ya ce har da ni ko ya ce har da kai ya ce to ni rabon na siyar a ba ne ya ce ni na rabon a cikin agogon ba ni aka ba shi fanda ya ce to wallahi nan gaba zan dauka dan na samu rabona eh nan gaban na dauka ku ce barawo ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال ما تمنى لك ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به وهو